أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله in wa barka mu da haduwa a wannan rana mai albarka wato lahadi uku ga watan uku ga watan jimadin asira na? na hudu ko? hudu ga watan jimadin asira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan shirar annabi alaihi salatu wassalam wadda zo daidai da sha bakwai ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya kuma wannan shi ne zaman mu na ashirin da bakwai a cikin karatun littafin ummatul ahkam hadisin da za mu tashi a kansa shine hadisi na cikin da tara a littafin da ke hannuna an abi kata da ta radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn fi salati adh-dhuhri fatihat al-kitab wa suratayn yudawwilu fi al-ula wa yuqassiru fi ath-thaniya وفي وفي الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وانا حديث أخر أستهني أبو قتادة الأنصاري شين الحاري صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسكما سنجي سننش أمرو بن كوكما الأمان بن ربيع الأنصاري السلمي wanda yana da cikin wadanda suka halarci yakin udu da kuma sauran yakokin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kuma wasu sun ce ya halarci badar wasu kuma sun ce bai halarci badar ba ya rasu ne a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira wannan sahabi mai daraja shi ne aka rawaito wannan hadisi da gare shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara'o fi rak'atayn al-ulayayn manzo Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana karantawa a rakawoyi biyun farko min salatin zuhri na daga sallar azhar bi fatihatil kitabi wa suratayn da fatiha da kuma surori wato kowace raka'a fatiha da sura kenan yudawwilu fil ula yana tsawaitawa a raka'ar farko wa yuqassiru fi thaniya yana kuma gajartawa a raka'a ta biyu وفي الأخرين أكما ركوا إبيون قرشي بأم الكتاب ينا كانت فاتحة كدي وكان يؤول في الركعة الأولى يتسن سينا أويتا أركار فرقو من صلاة السبه أسل أصباح ويقصر في الثانية ينا كما قجر تاوى أركاة نعم ويسمى أحيانا eh ni bai kawo wannan din anan eh yana jiyar da mu wai nukuna ayati a hayanan ko wani lokaci yace wani lokaci yana jiyar da mu aya ɗaya ko biyu a wasu lokutan wannan hadisin yana fa'idantar da mu wato wajabcin karatun fatiha a cikin kowace raka a karanta fatiha sannan yana fa'idantar da mu wato masuru'iyar karatun sura tare da fatiha bayan an karanta fatiha a rakawoyi biyun farko na sallah ya zama za a karanta sura bayan fatiha a rakawoyi biyun karshe kuma za a karanta fatiha duk da cewa akwai wani hadisi na abu sa'id al-khudri wanda imam muslim ya rawaito shi yace manzo Allah kira da musu Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kasance yana karantawa a cikin sallar azhar wato a rakawoyi biyun farko yana karanta gwargwadon aya talatin bayan fatiha wato gwargwadon kamar suwar lukuman kenan aya talatin ne da ita ko kuma gwargwadon wannan alif lamin waccan ta ƙarshen ita kuma talatin da uku ne ta kuma gwargwadon wannan ko kuma gwargwadon tabaraka da biyu biyu ne mulk ita ma talatin ne da ita ko talatin da ɗaya to gwargwadon haka yake karantawa a rako'in sallar azhar rako'in biyun farko rafa sai da duk kura yayi ne a rako'in biyun karshe kuma kadara kamsa ashirar ta ayat gwargwadon aya sha biyar yake karanta akwai ma wani hadisin wanda shi ma wani daga cikin sahabbai ne cewa wato shi ma ne daga abu sai da kudiri din ne yace hakika sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar azhar a sallar azhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tada sallar mai tafiya sai ya tafi har zuwa baki kuma yana da wata bukata kamar bawali ko tsuguno sai mutum ya je baki a sanannan daji wannan makabarta ta baki a sanannan daji ne sai mutum ya je har nan ya je ya bukatarsa ya zo ya yi alula duk da haka kuma ya zo ya samu ana raka a farko kaga lalle ana tsawaitawa kenan wai misali a ce gashi an tada sallah sai a tada sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba a tada sallah bai zama mutum yana dan jin wani abu ko bawali ko ba har sai ya je yi abin da zai yi yayi tsarki sannan ya zo ya yi alula kuma duk da haka ya zo ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan raka'a ta farko ba a yi koda a ba wannan yana nuna mana irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah saboda lokaci da mutane suke cikin shagulgula in aka kawai ta karatu to mutane za su su riska mutane da za su su riska amma idan ya zanto limami ya ya tsagarta karatu aya uku aya hudu an yi ruku to da yawa ma mun ba za su samu sallah ba sai sai ka ga wa'in sai ga ana idan da sallah sai ga wasu shigo wancan bai samu ba wancan bai samu ba wancan bai samu ba su haɗu su yi sallah kafin su idan sai ga nan take sai ga mutanen da za su za ka ga sun jiyar da su sun kai yawan waɗanda suke sallar da farkon da shi ne yasa tsawaitawa take da amfani ita ma nan an jubairu bin mu'imin radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور عن البراء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوت أو قراءة منه wani hadisin shi kuma an rawaito shi ta hanyar wato jubair bin mutumin bin abiyin bin naufal bin abdimanaf al-qurashi yana da wato dangantaka ma can cikin kakanni yana daga dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen shi aka rawaito yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da musa Allah subhanahu a gare shi ya qara'u fil maghrib yana karantawa a sallar maghrib bi dur yana karanta suratul dur wato suratul qaf kenan qaful qur'anul majid ka kuma aya 45 gare ta yana karanta ta a cikin magarba eh a sallar magarba kuma akalla kaga tafi tafi rubuci tafi rubuci kwarai da gaske tunda ayo aya biyu ne ko uku aya biyu ne ma ina jin za a yi a cikin suratul hujurat sai a shigo ta aka shigo ta kuma har zuwa ƙarshen rubu'in duk a cikin ta ne warai kuwa sannan sai a shiga kuma cikin wani simini shi ma za a yi kusan fiye da rabinsa duk dai a cikin ta ne kaga tana da yawa amma a cikin abin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar mu bane wato shi ba a ruwaito hadisi ko da da'ifi cewa gashi ya karanta irin yadda muke a karanta aya biyu ko uku a cikin wata surar sai ayi ruku'u sannan aka zo a raka ta biyu a sake karanta aya biyu ko uku baya yin haka shi in zai karanta sura gaba ɗayan ta yake karanta an albara'i bin azib an arwato daga albara'u bin azib Allah ya jin shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah tsira da mutum Allah su mutu a gare shi kana fi safar ya kasance a cikin wata tafiya wata wani balaguro fa sallal isha al-akhirah sai sallaci sallar isa'i ta ƙarshe wato sallar isa'i ke an ce sukan sallar magarba ba sun ce mata al-isha ita ma dan a bambance ta da sallar magarba shi ta yace isha al-akhira wato isha ta'in nan ta ƙarshe fa qara'a fi ihdar rak'atayn sai karanta a rak'o'i ɗaya daga cikin rak'o'i biyun farkon ne ya karanta wattini wa zaitun ya karanta wattini wa zaitun fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan ban taɓa jin wani mutum wanda ya fi daɗin sauti au qira'a ko kuma daɗin karatu minhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba albarau din azuci bai taɓa jin wani yana karanta alqur'ani da daɗin sauti da kuma kyawun iya karatu gwanintar karatu kamar irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kaji to kawo kenan a sallar isha'i wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato gazar yana yakan gazarta kenan wato yakan akaita ko kuma gazarta wato ya tabbata ne a cikin ruwayoyin hadisi cewa nan sallallahu alaihi wasallam yana tsawaitawa a sallar asuba da sallar azhar kamar yadda karatun kamar yadda muka karanta a hadisin da suka gabata da kuma wani hadisin na wato Abu Barzatul Aslami yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana mun fitin min salatul qadashi ya zama yana jiyowa da sallar wato sallar sabi hina ya arfi rajul jalisahu akan yakan idan da sallar safa a lokacin da mutum yakan gane waye ke kusa da shi ana fara sallar ne daga zara alfijir ya hudu amma saboda yadda ake tsawaita karatu har sai ya zama mutum yana iya gane waye a kusa da shi kuma su a sannan ba fitila suke kunnawa masallaci ba to kaga yake cewa wa kana yaqra'u fiha bi 60 ila 100 ya kasance a sallar asuba yakan karanta kamar aya 60 ko aya 100 a raka sallallahu alaihi wasallam hakanan hadisi hakanan a sallar la'asar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tawassuli wato ya karanta surori wato gajejjeru haka wadanda ba gajejjeru can ba ba kuma dogaye ba ga hadisin abu sa'id da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta a kuma azhar gurgudan ayoyin aya karatu a sallar la'asar kuma yana karanta kamar gurgudan rabin haka kamar aya sha biyu a sanar isha'i kuma da ruwayoyi nan da yawa kamar ruwayar da na jabin na abdullahi al-ansari da kuma ruwayar mu'az a cikin magana da annabi sallallahu alaihi yawa wato mu'az bin jabal inda yake ce masa falawla sallaita bi sabbi ismi rabbika al-a'la wa shamsu wa duhaha wal layli idha yaghsha a sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa nasiha yace me zai hana ba za ka karanta irin su kan biyu mara dukkan a'ala ko wasu wajen aha ko kuma wanda ya yi na yin shaba kaga wannan yana nuna mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da sallar sa kenan an aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fa kana yaqra'u fi salatihim fayakhtimu بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه wani hadisin an karɓo ta hanyar matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha uwar mu'mini anna rasulullah Allah ya dade ta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya da musu Allah subhanahu a gare shi ba'atha rajulan ala sariya ya aiki wani mutum ya shugabanci wata sariya an ce sariya ana nufin wato yan wasu jama'a daga mutum biyar zuwa mutum talatin ko sama da haka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su je su yaki ba tare da shi yana cikin su ba su je su yaki haka to su ake kira sariya to ya tura wata sariya sai ya tura wani mutum ya zama shine wato shugaban tafiyar fa kana ya qara'u fi salati sai ya zama to yana karantawa a sallolin nasu qul huwallahu aw fa yaktimu bi qul huwallahu ahad bayan yayi karatu ya karanta fatiha da sura sai kuma ya cika da qul huwallahu falan ma raja uhud yayin da suka dawo daga wannan yakin zakaru zalika da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambaci wannan ga manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce saluhu li ayi shay'in yasna'u zalika ku tambaye shi saboda menene yake yin haka ya karanta fatiha ya karanta sura amma kuma sai ya kara da qul huwallahu saboda me yake yin haka fasa'alu sai suka tambaye shi faqala sai ya ce li'annaha sifatur rahman ina yin haka ne dan ita qul huwallahu tana cike da siffofin Allah mai rahama fa ana uhibbu an aqra'a biha dan haka nake so ni nake so in rika karatu da ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu gare shi yace akhbiruhu ku je ku bashi labari anna Allah ta'ala yuhibbu cewa Allah madaukakin sarki yana son shi san eh kaga wannan yana nuna mana wato falalar me falalar karanta qul huwallahu din yana nuna mana kuma wato cewa ya halatta mutum zai iya karanta sura biyu ko fiye da haka a sallah a raka a ɗaya bayan fatiha mutum zai iya karanta sura biyu ko uku ka in sun kai goma ma babu komai domin akwai ruwayar qiyamul laili na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ruwayar yazo da cewa bayan ya karanta fatiha ya shiga suratul baqara mai ruwayar ce ina zaton aya 100 zai yi na ga ya wuce ɗari na ce to wataƙil sai a ƙarshen ta zai yi ruku da ya wuce ya kai har ƙarshen ta kawai sai ya shiga wata surar ina ji ko suratul nisa'i ko ali imran ya shiga ina jin yayi nisa'i sannan ya shiga ali imran ita ma sai da ya kai kowace har ƙarshen ta kafin ya yi ruku to kaga wannan yana nuna mana halarcin karanta fiye da sura guda bayan fatiha ko a sallar farilla ko a tanafula kuma wannan hadisi yana nuna mana wato cewa a shi kenan akwai ayyukan da in bawa ya siffanci da su yakan samu soyayyar ubangiji subhanahu wata'ala kuma yana wannan yana nuna mana cewa aiki in dai mai kyau ne wanda bai saba wa shari'a babu wani dalili da ya saba wa shari'a in mutum ya kirkira zai iya zama wato alkhairi gare shi kaga wannan sahabin ba daga gun ba gani yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka a sallar farilla ba amma a sallolin farilla annabi sallallahu alaihi wasallam sura ɗaya yake karantawa bayan fatiha ba a ruwa ya karanta sura fiye da ɗaya ba wacce wanda na baku labari yanzu a sallar nafila shi ta kiyamun lili to amma kaga shi bai gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana karanta sura surori biyu ba bayan fatiha amma sai ga shi yana yi kuma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna masa cewa yayi bid'a yayi kaza yayi kaza ba sai ma ya tabbatar da shi haka haka yayi ba ga masa cewa wannan din ya janyo masa soyayyar Allah subhanahu wataala don haka da bisa wannan sai mu rika yi wa wato juna adalci jama'a a rika yi wa juna adalci duk lokacin da aka ga mutum yana yin wani aiki matuƙar shi ɗin a gumsa yana da wata hujja ƙur'anan wasu sunnatin ko kuma kitaban wasu sunnatin wacce ya dogara da ita wanda kuma wannan sun wannan wato madogara tasa karɓaɓɓiya ce a gun malamai in dai an samu daga cikin malaman musulunci mu'tabaran malamai wato malaman da ake yin la'akari da su a duniyar musulunci akwai wani wanda ya tafi akan wannan fahimtar to shi wannan mutum ba za ka masa inkari ba ƙwarai da gaske to lallai ne a rika wato sauƙaƙawa a cikin aurar ra'ayi a cikin addini wani bai da wani amfani babu abin da yake jinyewa illa gaba da ƙiyayyar jura wanda kuma gaba da musulmi haramun ne eh ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske Allah Allah ya gyara mana yawa wannan ganin insha Allah kamar annan na ɗaya ne na girma to bari mai sauki a karanta shi ne na ko gajere ne an jami radiyallahu anhu ka annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li mu'adh falawla sallaita bi sabbihi rabbika al-a'la wash-shamsi wa duhaha والليل إذا يغشى فإنه يسلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة wannan hadisin an karɓo shi sai ta hanyar jirna jabiru dan abdullahi ansari allah ya fi shi ya ce maza ala kira na mace allah sabata a gare shi ƙara da mu'azu ya gaya wa sai na mu'azu dan jabal falola sallaita bi sabbihi isma rabbikal a'la me yasa ba za ka karanta sabbihi isma rabbikal a'la ba wa shamsu wa duha ko wa shamsu wa duhaha wal layli idza yaghsha ko kuma wal layli idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabir domin kuwa a bayanka akwai a cikin waɗanda suke sallah bayan ka akwai babba wato wanda shekarunsa suka yi nisa kenan wadda iko akwai kuma rarrauna wato majinyaci wadda alhaza akwai kuma ma'abocin bukata wato wanda yana da wani uzuri da yake son idan da sallah zai tafi je wato kamar an kawo ƙarar shi sai na mu'azumin jabal din ne cewa wato yana tsawaitawa a cikin a cikin karatun sallah to don haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa nasiha cewa ka rika sauƙaƙa karatu ya gaya masa wayannan surorin dama sallar isha'i ce yace me zai hana ka rika karanta irin wayannan surorin saboda a bayanka akwai tsoho wanda jikin shi ya riga ya yi rauni akwai kuma majinyaci wanda shi ma dama mai rauni ne sannan kuma akwai ma abocin bukata wato saboda kaga wannan duka yana nuna mana kada wato limami ya zanto don shi ala rahma ne ya tilawa da qur'ani shike nan an zo za a yi sallah yanzu yanzu yin suratul ma'ida ko suratul nisa'i to kaga wannan ba daidai bane ko ba ya cikin manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gatar da mu Allah ya amfana da mu da abin da muka karanta daidai wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ka zai dukkan lamuran Allah ka ba mu ilimi mai yawa amfani mai albarka Allah ka zama da ƙasar mu lafiya musibu da ake fama da su da kasashen hankula a gurare daban-daban Allah ka tsare rayuwar musulmi da dukiyoyi a gargashin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka zumunci lamuran mu zahir wa batil Allah ka gyara mana ƙasar mu Allah ka yi riko da hannun shugabannin mu Allah ka yi riko da hannayensu ka zumunci lamarin mu da nasu Allah ka inganta tarbiyyar yaran mu Allah ka inganta tarbiyyar da tarbiyyar yaran mu da iyalan mu kai muna albarka a gidajen da makarantun mu da wuraren zaman mu da wuraren ibadun mu an za mu tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu